إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ko ta gaba ta karatu wadda muka tsallake cikin farkon babu tauba shine hadisin abdullahi bin ka'ab bin malik gabanin makaranci wannan hadisi kama mance yau muna sha takwas ga watan rabi'u thani hijiran mazala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku kenan za mu tashi kan wannan hadisi na abdullahi bin ka'ab bin malik قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قاعد كعب من بنيه حين عمي عبد الله بن كعب بن مالك an samu wani hadisi da gare shi kuma ya kasance jagora ne na mahaifin shi ka'ab na daga cikin ɗiyan shi wanda yake mai jagora mai jan shi a lokacin da ya makabce. Kala sami'tu Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naji Ka'ab dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi na zantar da hadisin shi lokacin da ya toge bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa yakin tabuk fi gazwati tabuk ina ce a yakin tabuka kala ka'ab ka'ab dan malik ya fara ba da labarin abin da ya kasance kala lam atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi gazwatin gazaha qattun illa fi gazwati tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi gazwati badr yace bin taba ba togewa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani yaƙi da ya ka ko su daya illa fi gazwati tabuk sai a yaƙin tabuka kadai ghaira anni qad takhallaftu fi gazwati badr sabanin cewa na taba togewa bin je halarci ba yaƙin badar walam yu'atab ya walam yu'atib ahadan takhallafa an manzala sallallahu alaihi sallama bai zargi wani mutum ba wanda bai halarci wannan yaƙi ba innama kharaja rasulullahi sallallahu alaihi sallama wal muslimuna yuriduna iyara quraish hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad yace kawai sababi manzala sallallahu alaihi sallama ya huta da shi da musulmi suna so su tarye raƙumman da suka na shawa wanda suka hoto daga sham suna ɗauke da abinci da kayan kasuwancinsu kuma ba komai ba mai da martani ne akan shawa lokacin da muhajirai suka so su yi hijira daga makka kafiran ƙuraishi suka hana musulmi su ɗauki dukiyarsu ba abin da suka hoto da shi suka so su sha honsa akan wannan حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد har sai da lokacin da Allah madaukaki ya hada ya hada su tsakaninsu da mikiyansu ba tare da wani alwashi ba ba tare da wani sa rana ba ta yaƙi ko za a yaƙi babu shirin komi amma Allah madaukaki da hikimar shi sai ya hada wannan yaƙi tsakaninsu shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallama bai zargi kowa ba wanda bai tahi wannan yaƙi ba قال وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام كما تبتنا حلرتا ترد مزالة صلى الله عليه وسلم درن عقبة درن دا أكي يرججينيا فكان مزالة صلى الله عليه وسلم دمتنا مدينة أبسا تشيوا ذا ستيما كامش سي مسلم ستيما كامشي su don shayar da shi akan mikiya a haɓakar da addinin Allah maɗaukaki da sauran dokokin da suka yi alwashi a kan shi na riƙon amana da gaskiya da jajircewa a kan addini wama uhibbu annali biha mashhad badr kuma ba zan so ba a ce in fifitar da wannan yaƙi akan halarta da na ta yaƙin badar ba wa in kanat badrun azkar fi nas minha duk da cewa yaƙin badar mutane sun hituna shi da wannan yaƙi da aka yi na tabuk wa kana min khabari hina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi gazwati tabuk yake cewa ya kasance daga cikin labari na lokacin da na toge da game da tahiya da manzala sallallahu alaihi wasallama ga wannan yaki na tabuk anni lam akun qattun aqwa a wannan lokaci bin taba ba zama mafi ƙarhi kamar wannan lokaci ina cikin ƙarhi na wala aisara minni kuma ba wanda ya hini dama dukiya daidai gwargwado ina takhallaftu anhu fi dalika fi tilka al-ghazwa lokacin da na toge game da wannan yaki qala wallahi ma jama'tu qablaha rahilatayn qattun hatta jama'tuha fi tilka al-ghazwa ce wallahi ban taba ba tattara ko hada abin hawa guda biyu ko su daya sai a wannan yaki ina na mallaki abin hawa guda biyu ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة وغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد كعب دم مالكي كتشوا مزال صلى الله عليه وسلم بكسن شبا يسو ونياكي يياكي ونولي إلا ورى بغيرها سياي توريا سياباد الرواه misali in zai yi yaƙi ɓangaren gabas sai yi yamma a ɓadda sau saboda wanda za a kaiwa yaƙi masu san ba can za a tahi ba a mamaye su hatta kanat tilkal ghazwatu har sai da wannan yaƙi ya zo fa ghazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hardin shadid mazala sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi wannan yaƙi a cikin tsananin zahiri واستقبل سفرا بعيدا ومفازا يفسكنci balaguro mai tsawo kuma wanda yake da halaka wannan tafa'ul ne mafaz wuri wanda ake tamanin kubuta da cin nasara sai aka sanya wa sahara mafaz kamar wurin rabo amma da tafa'ul wuri ne na halaka amma saboda kyakkyawan fata sai a ce mafaz wastaqbala adadan kathiran واستقبل عددا كثيرا يفسكنتي عددي من يوى فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم سيما زالة صلى الله عليه وسلم يبا مسلمي لابار عند زيته يقرن يمسو يقيا مسو قهوة عند زاعته ياكي ليتأهبوا أهبة غزوهم بعدم كومي بسبب سيتان دي tanadin yakin su shirya ba akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid ya ba su labarin ɓangarensu wanda yake so ya tahi inda za su tahi wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kafir musulmi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa wala yajma'uhum kitabun hafiz kuma babu wani diwani wanda zai dauki adadin yawan mutanen wannan kamar a ce register domin wata hikima ta sanya duk mutumin da zai tafi yaƙi sai a rubuta sunan shi wani ɗan wani ya tafi yaƙi kaza rana kaza kala ka'ab ka'ab dan malik sai ce fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa zanna anna zalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah yace a wannan taro babu wani mutum wanda zai so ya ɓoye ya ƙi tahiya face illa zanna anna zalika sayakhfa bihi face sai ya tabbata ko yayi zaton cewa wannan abu zai ɓoyu a gare shi mutane ba za su gane ba ma bai ce ba saboda yawan adadin mutanen da suka rubuta sunayensu malam yanzil fihi wahyun min Allah in dai ba wani wahayi daga Allah bai sabta akan shi wanda zai ba da labari cewa wani ɗan wani fa ya tuge bai ta ba. Wa gazaha Rasulullahi sallallahu Alaihi sallama tilkal gazwata hatta qabata thimaru wa zilal. Qala wa gazaha Rasulullahi sallallahu Alaihi sallama tilkal gazwa. Mazala sallallahu Alaihi sallama ya yaƙi wannan yaƙi hina qabata thimaru lokacin da ‘ya'yan itace suka nuna suka yi daɗi, wa zilal inuwa ta yi lunkum ta yi sanyi, ba ana ilaiha as'aru, ni kuma yi zuwa gare ta ne nake karkata, na karkata yi zuwa wannan ‘ya'yan itace da inuwa. Fata sha haza Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallama wal Musulmuna ma'ahu, Manzala sallallahu Alaihi Wasallama ya yi shirin wannan yaƙi, haka Musulmi suka yi shiri. وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا نيما نشراتا ne gaugawa ne jijjihi domin in je in shirya tare da manzala sallallahu alaihi wasallam sai in komo ba tare da nayi wani abu ba ba abin da na shirya wa qulu fi nafsi sai in fadi a cikin raina ana qadirun ala zalika idza aradtu ni wa mai iko ne na bisa in yi tanadi in yi shirin zuwa wannan yaƙi idan na so falam yazal ya tamada bi hatta stamarra bin nas bil jid al jid bungushe ba ina kai kawo ina taraddudi har sai da wannan taraddudi ya zarce da ni mutane kuma sun kama sun jajirce an yi shiri kawai ta hiya aiki wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'a aka wayi gari manzala sallallahu alaihi wasallama ya tahi tare da shi da musulmi walam aqdi min jahazi shay'a kuma ba abin da na aikata na shirin wannan thumma gadautu faraja'tu hallau na koma na komo na jijjihi na komo walam aqdi shay'a hallau ba abin da nayi falam yazal yatamada bi hatta asra'u wannan kai kawo bai gushe taraddudi bai gushe tare da ni ba har sai da mutane suka yi gaugawa wata farata algazu fahamamtu an artahila fa udrikahu yaƙi ya sun tahi wajen yaƙin wannan sai na yi babban niyya na ɗauki himma akan cewa bari in bi su baya in same su faya laitani fa'altu yace ina ma a ce nayi haka nan wannan ra'ayi na bi shi akan cewa duk da cewa sun tahi ina ma a ce na bi wannan ra'ayi na cewa in bi su baya thumma lam yuqaddar zalika li sai dai Allah bai kaddara mun wannan tahiya ba fa kuntu idha kharajtu fi nas ba'da khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukhzunni anna lay anni la ara li uswa ya ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta wajen wannan yaki na bakantar da raina kan cewa in na duba cikin mutane ba ni da wani wanda zai ɗebe min kewa duk abokaina da wasu mutanen kirki duk sun tahi kawai na zamanto kamar bare illa rajulan magmusan alaihi fi nifaq sai mutumin da ya dirmiya akan shi na munafiki wanda ana lissafa cewa iya daga cikin munafikai aw rajulan mimman azara Allah ta'ala ko kuma na daga cikin mutanen da Allah madaukaki yawa uzuri min ad-du'afa na raurana sai ya tsoho ne ko yaro ko mara lahiya ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك mazala sallallahu alaihi wasallama bai tuna da ni ba har sai da kai tabo duba kaga saboda tsananin kulawar mazala sallallahu alaihi wasallama sabon shi ya san su da ya lura bai ga wani ba ya ce ina wani me ya samu wani duba kaga adadin sabon mazala sallallahu alaihi wasallam wadana daga cikin mutanen da suka lazumci mazala sallallahu alaihi wasallam faqala wa huwa jalis fil qaumi bi tabuk wazala sallallahu alaihi wasallama iya zamna a cikin mutane a tabuk sai ya ce ma fa'ala ka'ab bin malik me ya samu ka'ab dan malik ban ganshi ba wa qala rajulun min bani salama salima sai wani mutum daga iyan salima sai ya ce ya rasulullah habasahu burdahu sanyin shi guda biyu sun tsare shi wan nazru ila itfihi itfaihi kuma da kallon bayan shi mazaunan shi faƙala lahu mu'az bin jabalin radiyallahu anhu mu'az dan jabal wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi sai ya ce wa wannan sahabi bi isa makulta tir ya munana abin da ka faɗi kuma wannan ƙa'ida ce duk lokacin da mutum ya ji an soki wani mumini wani musulmi da abin da ba haka bane ya kawo mai kangiya ya kare shi ya kare shi daga wannan abu qala wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khaira mu'adh dan jabal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina rantsuwa da Allah mu bu mu san shi ba sai tare da shi kawai sai alkhairi mutun ne ma abucin alkhairi ba kamar yanda wancan ya fadi bane ba fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale وبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب a wannan lokaci tsakanin wannan lokaci mazala sallallahu alaihi wasallama sai tsinkayo wani mutum wanda ya zama to mabiyadan wani warware ya zulu bihi sarab kalkal ruwan aljannu na tayya da shi kamar ana ga walƙe shi a cikin ruwa aljannu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kun aba haithama wazala sallallahu alaihi wasallama sai ce wannan mutum ya kasance abu haithama ne fa idza huwa abu haithama ta al-ansari radiyallahu anhu sai kuma tabbat kwatsam sai gashi abu haithama ne wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al-munafiqun kuma shi ne wanda ya ba da sadaka ya kawo gudun shi a yaƙi da sa'i tiya guda ta dabino sai munafukai suka yi ka huzgashi suna zolaye shi suna mai izgili wai ku duba mutane suna zowa da dukiyarsu gaba ɗaya wannan ya zo da dinari dubu kaza wannan ya zo da dirhami dubu kaza shi ya rasa abin da zai kawo sai tiyar dabino ya kawo suna mai izgili قال كعب كعب سيتي فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي yace lokacin da labari ya zo mun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga wannan yakin tabuka iyakan hanya sai bakin ciki na ya halarto mu wa tafiqtu atadhakkaru al-kadhiba wa aqulu sai na fara tunanin in yi ƙarya mi zan ce zan yi faɗi ƙaryar da zan gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin rashin halarta ta wannan yaki bima akhruju min sakhatihi gadan da me zan fita daga fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gobe idan ya iso wa asta'inu ala zalika bi kulli dhi ra'yin min ahli duk wani ma'abucin hankali da tunani sai da na nemi taimakon shi akan mafita akan wannan abin da zai same ni abin da zan gamu da shi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gobe na iyalaina diyana da matana falamma qila lokacin da aka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad azalla qadiman zahin anni al-batil hatta araftu anni lam anja minhu shay bi shay'in abada har sai da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba iya tahuwa gashi nan fa sallallahu alaihi wasallama ya ya tahu qala zahin anni al-batil dukkan wannan karyace karyace da mugun abu da na kitsa ya gushe da gare ni hatta araftu anni lam anja anja minhu bi shay abada har sai da na tabbata na san cewa ba yanda zan iya yi in tsira daga wanda wani abu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan duk abin da zan faɗi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani za a sanar da shi ba haka nan bane ba ko zai gane ba haka nan bane ba fa ajma'tu sidqahu sai na tattara gaskiya gaskiyar shi idan na tattara gaskiya ta abin da zan faɗi wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qadiman aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid faraka fihi rak'atayn thumma jalasa lin nas na daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya taho daga bulaguru bai ya shiga gida ya tafi gida kai tsaye sai tsaya masallaci inda dare ne sai gari ya waye kuma da sauran lokaci ne zai tsaya masallaci ya tsaya masallaci ya yi raka'a biyu sannan kuma ya zamna domin ya saurari mutane koke-koken mutane ko abin da suke damu su ko abin da ya kama da haka falamma fa'ala zalik ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadhiruna ilayhi wa yahlifuna lah yace lokacin da yayi sallah ya zamna sai ga wanda suka toge ba su tahi wajen yaƙi ya ta ziruna ilayi suna kawo uzurrukan su zuwa mazala sallallahu alaihi wasallam an yi abu kaza ya hana ni an yi abu kaza ya hana ni wa ya halafu na la kuma suna rantsuwa suna mai rantsuwa wa kanu bid'an wa 80 rajulan sun kasance mutum 70 da yan kai ne 80 da yan kai fa qabila minhum ala niyyatihim وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى وزال صلى الله عليه وسلم sai ya karɓi uzurorinsu na bayyane kuma bai sa abin da yake cikin zukatansu ba sa abin da suka boye ba kowa ya faɗi ga abin da ya sa sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya yarda ya amince domin asalin musulmi shine adala adalci ba zai karya ba wa baya'ahum wastaghfara lahum ya musu mubaya'a kuma ya gafar ya nema musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala kuma ya dangana abinda suka boye abeban da suka boye zuwa ga Allah madaukaki abeban da yake cikin zuciyarsu ko suka boye shi wannan al'amarin shi na ga Allah madaukaki hatta ji'tu har sai da nazo lamma sallamtu nan malayin sai salamtu فلما سلمت تبسم تبسم المغضب مغضب lokacin da na zo na yi sallama sai mazala sallallahu alaihi sallama ya yi mulmushi dariya mulmushin dariya na mai fushi a sa akwai da ka yi laihi mutum ya zo ka zo ya yi mulmushi ka san irin mulmushi da farin ciki ka san kuma na ka gari faƙa su makala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'al zunan faji'tu amshi hatta jalastu bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam sai nazo ina tahiya wajen shi har sai da na zamna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai ce min ma khallafaka ma khallafaka menene ya togar da kai baka tahi ba me ya hana ka tahi wannan yaki alam takun qad ibta'ta zahrak yanzu ba ka sayi abin hawan ka ba قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذره yace manzala sallallahu alaihi wasallam wallahi da dai a ce zan zamna gaban wani ba kai ba wani mutum na duniya da na sami abin da zan huta daga fushin shi da na san dubarar da zan yi in gaya mishi in huta daga fushin shi laqad utitu jadalan an bani shayayya iya magana Allah ya sanya ni mutum ne mai iya magana walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushakanna Allah yusqitu yusqituka alai yace ni na san ina rantsuwa da Allah na tabbata cewa inda za a ce zan zantar da kai a wannan rana zance na ƙarya wanda za ka yarda da shi game da ni to iris zai yi saura Allah ya kusatar da kai a kaina ka fahimta cewa ba gaskiya ba ne ka yi hushi a kaina wa in haddattuka haditha sidiqin tajidu alayya fihi kuma idan na zantar da kai ga zance na gaskiya za ka samu wata damuwa ko za ka samu wani abu a kaina ka kama ni da wani abu inni la arju fihi uqballahi azza wajal ina kwadayin a cikin wannan al'amari karshen al'amari na Allah madaukaki ko uquba Allah uquba Allah ko mufta daga Allah madaukaki wallahi ma kana li min uzr tabu dan malik yace wallahi mazala sallallahu alaihi wasallam ba na da wani uzuri ni dai kai in mutane sun kawo uzurinsu ni dai kai ba ni da wani uzuri ma kuntu qattun aqwa bin taba samun karhi ba ka wannan lokaci wala aisara minni bin taba samun wani sauki ba da yalwa hina takhallaftu an lokacin da toge game da barin qala sai ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala wanda sai da Allah da amince Allah su kara tabbata gare shi sai ce amma hadha faqad sadaq shi dai wannan yayi gaskiya faqum hatta yaqdi Allahu fik tashi sai har sai lokacin da Allah madaukake yayi hukunci game da kai wasara rijalun min bani salama fattabi'uni sai mutane yan kabila ta banu sai wasu mazaje sai suka bi ni fa qalu li sai suka ce mu wallahi ma alimnaka aznabta zamban qabla hada suka ce wallahi mu bamu tafsani ba kai wani zunubi irin wannan zunubi da kai ko so daya laqad ajasta fi alla takuna itazarta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bima atazara ilaihi almukhallafuna suka ce ka kasa ka kasance ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uzuri da abinda zaka ba da uzuri ya zuwa gare shi kamar yadda wa'ancan wanda suka toge suka ba da uzuri faƙad kana kafika zambak to zunubinka ya ishe ka kai da zunubinka قال فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك idan kai haka nan neman gafarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi ma ga Allah madaukaki ya ishe ka kenan ko da ƙarya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema ma gafara shikenan qala sai ce wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa ukadhiba nafsi yace wallahi ba su gushe ba suna zargina suna kwara mun suna ba kai daidai ba bai dace ba har sai da na ji har sai da na yi yunkuyin in koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in karyatar da kaina thumma qultu lahum sai na ce musu halaka ya hada ma'i min ahadin akwai wanda ya samu irin wannan game da ni irin wannan wanda ya faɗi gaskiya ba tare da uzuri ba qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala misl ma qultu ce abin da ya same ka ya samu wasu mutane guda biyu mazaje guda biyu sun faɗi kwatamcin abin da ka faɗi wa kaila lahuma mithlu ma kaila lak kuma aka ce musu kwatancin abin da aka ce ma qala qultu man huma na tambaye su su wane ne wa'annan qalu murara ibn rabi' al-amri wa hilal ibn umayya al-waqifi na suka ce mun ai da akwai murara dan rabi' sannan kuma akwai hilal dan umayya qala fa zakaru li rajulaini salihaini sai suka ambata mun mazaji guda biyu nagartattu kad shahida badran sun halarci yakin badar fihi ma uswa kuma a cikin su akwai jagora akwai koyami qala fa madaitu hina zakaru zakaruhu mali sai nazarci a lokacin da suka ambata mun su ina ga sai mu tsaya a wannan gaba abinda muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk